إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 24 ga wata na safar hijira shekara 444 wanda ya dace da 21 ga wata na tara 2022 muna karshen karatunmu muna cikin sallah a mutu da rifa mun ka karshen karatu da hadisin abdullahi bin umar cewa yana gama magariba da isha a mutu da rifa tare a wancan darasi na bayanin kan cewa me ya ka imam malik rahimahullah bayan ya kawo hadisai marfuwai cewa na sallallahu alaihi wasallam ya gama innan salloli kuma ya rihi da ruwaya ta ibn umar wannan hikimar haka shine a tabbatar ma da maganar wannan aiki da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi haka babu wani abu da ya canza hatta bayan shi sahabbai haka suke aikatawa don ture masu kawo canjin magana ko an sauya ko kaza a shi sa ka maka daga bayan shi ma haka suke yi shi ne maka bayani a wancan sati dai maganar sallah sunna ce sallah a musdalifa a gan magarba da isha amma a yanzu akwai abin da yake wakana na wani uzuri na dalilin shigowa alhazai ko shigowa mota za a bar wasu a can arfa suna jiran mota har dare ya huce har nufin dare ya huce wancan wannan yan har allah ya kaddara ka shiga wannan layin ba ɗauko kuma daga mun kaka ce ai duk lokacin da za ka zo muzalifa ya a lokacin da za ka yi magariba da isha wannan jami'in muzalifa jami'in ta'khir ne jami'in ta'khir bai sa a yi hudda sallah daga lokacinta kuma karanta annasan hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan salatul isha'i ila nisfin lai sallar isha tana nan har zuwa tsakiyar dare rabin dare kenan bai kamata ka bari misali sha biyu ta huce ba kai ba sallar magarba da isha ko a ina kake kana arfa ko kana hanya arfa ko kana cikin kar kana cikin mota kakka barin lokacin sallah wata gaba daya jami'ar tahir ja ne ake a kai ta harko cikin lokacin ta biyu amma ba a barin lokacin ta biyu ya huta haka a zuhur da al'asar haka makantar da jami'ar tahir to tahir ke bai sa har a hudu sallah har ta biyu daga cikin lokacin na wata a gani kuma ƙarƙashin wannan sallah duk da na imam malik da wani bai kama magana ba jami'in sallah ta muzdalifa shi ya kawo magana ta sabanin malamai kan kiran sallah da za a yi in za a gama sallah misali da ruwa ne ba da ruwa ba in za a jami'in sallah kiran sallah biyu za a ma kowace a mata kiran sallah ta ko kuwa kiran sallah guda ya isa wanda shi ne abin da shahara figin malikiya suka yi kiran sallah na harko a sama manara a sama kuma na biyu a can yi shi a cikin masallaci ba sai a hau sama ba kina su suna nan kan kira biyu wannan ya kawo dalilin wasu kalmomi canjin lafuzza na hadisai da suka zo manzana sallam me yayi a muzdalifa kiran sallah biyu aka yi daya kai dai mun ja cikin karatun mu na bulugul maram haka na alojiz kan ruwaya karta tabbata abin da yake da rinjaye kiran sallah guda ne yayi ya kama biyu ƙarƙashin wannan kenan da abin da yake na haɗa sallah to ba a buƙatar ya kowace an mata kiran sallah kurin za a yi kiran sallah guda dama shi ne suna da kiran sallah a yi dan a zo ne to jama'a sun zo kun ba watsaya ba za a yi wannan sallah za a gama ka gama aka diba amma a haka ba wata fa'ida ta kiran sallah ta zuwa za a kirawo dama an kirawo su amsa kira da su ne aka yi sallar su ne aka ma da aka ba su damar haɗa sallah guda biyu ka yi ramar kenan ba wata buƙata ta kiran sallah daban illa kurin ikama wannan shine abin da ya gabata kan jami'in sallah a muzdalifa sai da ta ce salatu mina ya ne sallar mina mina san mina ana zuwa rayon tarwiya ana alhazai ana huta a tahin mina don a kwana washegari na arfa kahin kenan wayewar garin ake zuwa mina sai ya ce ƙala malik في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة إمام مالك رحمه الله كي تشيوا جمد متانا مكة yace za su yi sallah a mina in suka je haji za su yi sallah raka'a biyu biyu har su huto daga mina zuwa maka me fa'idar wannan magana me ya fi imam malika wannan magana kun san akan mazhaba ta malikiya ba a ƙasarin sallah sai an tahiya ta fasahi hudu mil 48 shi ke kawo cewa a yi jam'in sallah wannan shi kawo wannan magana a nan to yanzu gashi shi maganar an aka huta mina an san mutanen makka da mina ba don bai kai wannan miliyon ba bai kai ba ɗaya cikin hudu ma na wannan abin da malaka ya ambata amma kuma suna ƙasarin sallah to anan imam malika ya yarda da abin ne wanda bai iya turuwa a nan sallallahu alaihi wasallama su abubakar su umar dai sallah ƙasar suke amina anan imam malika ya yarda ba wani ja a kan sallah raka a biyu kasar amina ma me ana abin da yake nan bai hudu shahili ba fikir imam malik da sauran malamai masu aƙidar tahiyya sai ta tsauza kasar sallah amma suka yarda kuma a yi kasar amina ta ce wannan kasar ce ta abudan kurin saboda aikin hajji ne aka shar'anta kasarin sallah ba don bulaguro ba dan ya ka zo nuna ka ci a gashi imam malik ya yarda a kasar sallah amina alhali ba ta kai waccan milkin ya iya nan kan aƙida shi kan munhoshi sai ta kai wancan miloli amma a nan ya yarda da abin haka yake aikace a nan imam malik ya mai kauya ya yarda kowa duk alhajin da ya je mina duk da daga makka babu bulaguro ba ne ba dogo amma a nan ƙasarin sallar za a yi a nan sun yarda don haka abin yawa kana shi sai ta abu don aikin hajji kuran tunda in wa bayani ya gabata mas'alar ta kasarin sallah a kilo kaza mata hadadi babu ruwaya daga manzon sallama da manzon sallama yayi bayanin kasarin sallah he ta kilo kaza babu duk mutum maka magana shi kurin kololuwar abin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallama safar la asfan kasar salatu fi amana yaje asfan yayi kasarin sallah asfan yaje kasarin yayi kasarin sallah wannan shine kun labarin to wannan cewa sufan shi ne aka lissawa da mil 48 to wannan kaga dai a hili in za a binciki maganar ba ta aka bai ya ce sai an canza kasan sallah to abin malamai ke kawo hujja ta wannan ba madogara ba ce ba hadda dai ta iya a ce dan an ce ji a sufan ya kasar sallah wa ya ce shi annabi ya ce sai an canza kasan sallah kuma shi labari ya bani bulagunan kasan sallah shi sa abdullahi bin umar ka haibin umar kowa cikin sai musulun da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce safar arba'atu masalas farasik aw salasa mayal amyal annabi duwa ta tabbata cikin sai musulun yayi tahiyya fasahi ko mil uku kuma ya kasar sallah to in can ka ce mil to nan yayi tahiyya ta fasahi uku bai kai ba kilo shirma kilo sha wani abu fasahi uku kuma ya tabbaci da kololuwa da akwai ta mil uku ma to a ce ma a ɗauka mil da akwai shakka kan ruwaye fasaki uku ne ko mil uku ne mu ɗauka ma fasaki uku daga daga ta nawa ne ta za ka kenan abin kware ma bai kai ba kilo 20 fasa ke gaba kilo 20 ba na kenan shi sa abdullahi bin umar yake cewa law safatu milan la qasata sala inda zan yi inda bulaguro ne kenan aka bar magana kurin italaki in abinda mutum zai kiraya bulaguro ufkin mutane za a kiraya wani bulaguro ba ta yi bayan gari ba ko ta gonar shi wurin wurin abu an dai ai ce bulaguro yayi kuna kusa da sallah shi ne wanda hasilin magana ƙayyadewa kilo kaza 20-80 kaza babu nasi madogara kwakwara illa fa'inta ta zama gaba ta Allah gafarta musu shi shi abdullahi bin umar ke cewa in zan yi bulagurin mil daya to zai kasar sallah in dai bulaguro ne shi malamai ke cewa nan abinda yake biyo ba wani kano bale a yanzu akan samu garuruwa irin su washington su tokyo wanda ya ci kilo 250 a cikin gari to kaga a nan yanzu irin misalin sun babu wani na dami ya ci kilo 20 da wani abu cikin gari kaga nan ba mai ce maka bulaguro ta zaka ta unguwa ya ta unguwa kaza ko a tokyo ne ko a yau ta ba ta bulaguro kai ta zaka ta kai wuri kaza to kaga wannan din nisan shi ba dama kai kasar sallah din nisan tahiyyar tun da a gari kake amma kuma in a ce bulaguran ne ko kasa da haka ne saka kasar sallah yana gani almuhim kurin mutum inda ya bulaguro sunan shi bulaguro mutum yana da dama ko ka'ida ce ma ba dama don akwai bambantin jami'i da ƙasa ta ƙasar ka'ida ce kuna sallar bulaguro biyu ce a zuwar la'asar isha bibi ne wannan su haka jami'i ne aka ce rukusa ce ba azima ba ce ba jami'in sallar guda biyu mai bulaguro ya gama sallar guda biyu ba ce aka yi ba ka'ida ce sai ya yi in iya so ne an ba shi rangwami in iya garabawar za ta ba shi matsala shi an ba shi dama ya gama sallah to wannan mas'ala da yawa yan wasu kan ɗauki cewa jami'in sallah kamar wani ka'ida ce halibin bi ba aka tare hayya liman ya bar sunna ya kaza kaza a ba haka bane akwai bambancin kasar da jami'in sallah ko da ruwa ko ba ruwa ko ta ina ne gama sallah guda biyu rukusa ce domin annabi sallallahu salama ba a samu ba ba inda tabbata ya cika sallah a bulaguro inda bulaguro shi ne kasar sallah ke amma maganar jami'in sallah aka samu wani lokaci zai yi ko ci a lokacin kai cika ba wani lokaci zai gama su wani ta a gida kaɗan ne ma za gama annabi kaɗan ne aka sa aka labarin ya yi jami'in sallama a gida ko ruwa ko na abu kaɗan ne ya ka ƙilga da ya tsaka bigo ya sa annabi ya gama sallah a gida me ya shar'anta amma ba ka saube yake yi ba ka saube yake yi amma shar'anta na kenan cewa a ɗauki abin ƙa'ida an ba a yi zama rigima ko wani lokaci ma wani kace mawai sun zama da limamin su limai ce ba a yi su suka tara sallar su ka bana akwai tsagiranci akwai tsagiranci da rashin abu wani mai kai ce ba a yi su kuma suka tara ikamun suka sallar su ka wannan ba suna bace ba suna bace zanu tsagiyar tadanci ne musulunci bai bukata haka ya bukata limai ya ce ba a yi to wace ya yi shi kanta shi maza da ba kullum yake mafi yawa bayanta mafi yawa bayanta kaɗan ne aka samu ko a ruwa ya ji musulla kaɗan aka samu wannan shara'antawa ce amma ba ƙa'ida wacce a dole sai a yi ta ke ne me yasa liman ya ce ba a yi wasu ce ya yi hazamin abu rigima haka yi ba sunna bace ba idan aka ce ba a yi kurun ba a yi ana yi a yi kun balle liman da ya ce ba a yi ka ce sai ya yi ko aka zo ya ce saba sunna bai bin sunna ba haka wani ba Allah ka ɗauko manzana sau kaɗan za ka sa wannan nabi ya gama sallah ko a ruwa ko a menene ba wanda ruwa ta musu zai bina ba sama in ba ba ta ma ba ka ba annabi ya san jami'in sallah ma ba ruwa ba a gari a garin a gari ko a ruwan ko a menene to ya ka samu in ba wannan ruwa ba wannan ruwa shar'antawa shar'anta shi cikin fatawar shi islam ibn taymiya yake cewa aljama rukusan la azimatan eh ba azima bace ba da kasar inda dama ka bukata ko kai daya ablaguro ina dama in sallah in ga magarba da sha'i an dama ko an raba yi magarba in isha gaba misali yana sabka ya yi misali a zuwar kurin kuma ya hau da cigaba da ta yabi da azar ba iyayi kenan ba na bane ba kama doki abin kaman da a samun da ya uwa matsala a wurare da yawa har ma aka tumar limamin don bai yi ba ba annan mahi yabi ta mahi yawa annabi ba kaɗan yayi mahi yawa kaɗan yawa rayuwar shi jami'in sallah kenan balle a gida zaman ruwa mata bin abubuwa mai gama ruwa da maza Allah ya gama dalilin ruwa muna labarin sallar da aka sati guda ana ruwa na ka canza jami'in sallah ba mai kama a jami'in sallah sati guda aka ana ruwa kuma ya dawo juma'a aka juma'a ka watse ana juma'a aka kare juma'a aka kare aka watse ga juma'a bayan asa kama aka ta gida ko sati ya dawo ba a yi jami'in ba a yi jami'in a zikun juma'a aka watse ta haka wakilin mutane ya kamata mu fahimci addini fahimta kyakkyawa kan mutum zama kaman kurin wani abu ne haka kurin da ka da yanke abu da ka ya kamata aiki da da ilimi abin aikata sharanci ba matsala ba ce ba an yi ba a yi ba ba wani matsala ko daya kuma saba sunna ba ita ma sunna ce an ta ku sunna a tar wani abu sunna bar wani abu annabi ya kamata ka bar shi shine sunna a yi wannan a yi wannan Allah shi da mu kenan imam malik rahimahullah kenan ya maka bayanin cewa babu laihi kai a sallar amina kenan kowa dai ne je mina a nan sallah raka'a biyu za a yi ba tare ba da lura da bulaguran kasar don shi yakan kasar shi yakan mila ɗin takwas حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين وعن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين وعن عثمان بن عفان وعن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر امارته ثم اتمها بعد abin da yake wannan ruwaya cewa urwa ke ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar ruba'iyya ya raka hudu azhur la'asar isha amina ya yi su raka'atain raka'a biyu a zuhar biyu la'asar biyu isha nan ma'ana kenan annabi haka bar duniya da ya yi haka yi hajjin shi haka ya ce wa anna ababakar ababakar siddiq sallaha bi min raka'atain duk zaman da in ya zo da biyu yake yi shi ma'ana umar shi ne ya ji mama akan yin shekara goma shi ma in ya zo mina raka'atain azur la'asar isha bai kasaru ka bai cika su raka a bibi yake yi wa annan usman shi ma usman da harko sallaha bimina raka a te da harko shi ma raka a bibi yake yi shatar imarati rabin shugabancin shi sha na wayan sha biyu usman bin affan sha da kusan sha biyu da ce dai don sha da da tsayin watanni ne sha biyu ya yi usman bin affan raba aka ce raba shugabancin shi ke wani shekara shidda iya shugabanci in yi zo haji shi ma raka abi yake sun ma'atamma ba daga baya usman afan sai cika sallar isha a zuwa la'asar yake cika su damu wannan shi ne magana da tawa haka usman wannan shi masala da muke bayar baya ta maganar saki uku annabi iya raye uku ɗaya ne iya aibar duniya uku ɗaya ne abu aibar duniya uku ɗaya ne umar aibar duniya umar shi ma da farko shekara biyu shi ma uku ɗaya daga baya ya sake mataki ko wata fahimta ijtihadi na umar nan ma ijtihadi usman affan ne wannan malamai maganganu suna da yawa a umar usman me yasa cika raka hudu saboda ya yi mace ne a nan ya mace a makka ya zaɓi ɗan gari kenan da zikirin mai ta sallah ba to shi kuma ko mace kai a makka ko an ce mun gaban kanta ba an kazo an kazo mina asar ka sallah kaji a to ba mace bai yayi da shi shugaba ne ko ina gidan shi ne din da yazo shugabancin shi ne shugaba kuwa ko ina kidan ba bulaguro bane ba to shi ma sai sai lokaci manzon Allah maka ba ba shi ke bane ba amma ya tuka ya ga ga da hujjoji ne suke ya su rushe ya kasu kuma ya su rushe kansu eh don sai ababen yake kawa wanda kowa da irin nashi dai wani su ce a a lokacin nan mutane daji suna da yawa an kawatar ruwa ma da tangantar ruwa ba cewa ya ce saboda an kawai suna da yawa suna zawa kasu su ce sallah azhar raka biyu ce ce sai ya cika to a nan shi ba ba ta da kawai annabi ba don abuwa ake kawo da manganu dai cewa ba wata ban tafaza wani zai kawo maka kurin ijtihadi Umar Usman bin Affan kurin yayi wani ijtihadi shi mun suka ce magana wata kusa cewa an tambayi urwa ka ce ya aka usman ne cika ya ce ya tawili irin yadda aisha ta yi tawili aisha ma ta cika sallah abu lagu mai sa suna kan cewa ai kamar kasar wani abu ne na sauki ba ta aka ba dole ne shi za aisha ta cika take hudu shashi ke shi ma usman wani abin shi ne kwanar ma wata madoga da ba a takaice da yan wa manganu da dama kan cewa kullum dai kowa wannan ce wannan ce wannan ce abin manzon manzon sallallahu alaihi wasallam ya kace shine mafi kyau mun manzon Allah yayi shine kurin mafi kyau kowa ya kama magana sabanin ta akwai dalilin shi tsakanin shi da Allah ne matsayin shi Allahu alam shi yasa a lokacin da su mun afan yazo akwai cikin sunan Abi Dawud da yazo zai za a yi sallah zai cika sallah ya kawo ra'ayin cika sallah raka hudu amina abdullahi bin sa'ud ya mai mu'ara da dami dami za ka cika sallah min sallah a wannan wurin da ra'anin sallar sanama bai cika ba mun yi da umar bai cika abubakar bai cika ba mun yi da umar bai cika ba kai ma da kake me yasa za ka canza ya ce kudin haka cika zai suka ja kowa iya ji aka fafata ibn sa'ud bai da ba da madogara masu na tawilin shi cikin na kai sallah bin masa'ud aka sallah da shi a ƙari kasan mutane wasu iyali a zashi to kai ibta sun musallai ka aibanta aikin usman kuma ka zo ka ba a sallah da kai kace ba kyau da kace a saba sunna kai ma saba sunna da kai ya ce alkhilafu sharru alkhilafu sharru ya ce musu saɓani sharri ne iya gudun ya ƙi sallah abin zai biyo baya shi ya sa ce wannan haɗarin saɓani na kalafisharin shi ya sa usman amma ba dana da ba to ne ya karanta da mafikin sahabbai dabin zaka raba jama'a iya da haɗari musulmi ya san harkar jama'a abin zai biyo bayan rabu nan shi ya sa ya gudun saɓa ma usman shi sa bi shi amma ba dan ba ya yarda ba ne da haka ya kamata yi alamuhim usman allah san uzurin shi allah alamu amma da gaskiyar magana habin da yake tabbatacce habin wai kun bayan shi ya wuce ba wanda gobe aka suka cika san da su raka hudu amina har yau haka ake raka a biyu amina ake ba hudu ba Allah wa wannan shine dai masala ta magana ta amina kuma za ku gano shi kashe imam malik ga abin da ya kawo hujja ma da shi babu ma da ya maka amina sallah raka a biyu ci kuma haka zamu ganin malik ya ta magana kan insha Allah kuma ya kawo wani abin da ya wakana ba dan ba wai malaka ya goyon bayan magana karshe bayan ya ce annabi yayi abubakar yayi umar yayi sun mai kira kira bai ce daga baya malaka ya goyon bayan magana karshe shi ma akan tawarkon yake malaka imam malaka rahimahullah sai da wannan ruwa ta tabbata cikin al-shawahid hadisi ne tabbata sai ce haddathani an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة تسلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا wannan abin da ke wannan ruwaya cewa amur bin khattab lokacin da ya zo maka ya yi sallah da mutanen maka raka'a biyu su mansaraf kuma iya amirul muminin sai da ya sallama ya juya sai ce ya mutanen maka a tin musa kuku cika sallakuwa ku yan gari ne fa ina ƙaunin safar mu mutane ne yan bulaguro yan bulaguro ne sun masalla umar al-khattab raka'atun dimina kuma umar ya salla raka'a biyu haka amina da aka je mina ba garin makka ba ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا مالك تبا مسامون لاباري با ياي مغانا دا ‘yan makka ba abin da ya gaya musu cika ko kwarigi haka malaka ce ba mu samu wata magana ba da umar da umar yawa mutanen makka saɓanin yadda ya magana irin maganar a makka na mai magana cewa kina abu ne sananne zamananne daman an san duk ɗan mina ƙasar yake bai bukata ya mai magana can ma don dalilin kausai tsammanin su ‘yan gari ne don ‘yan gari cika sallah yake nan kuma kenan hukumuncinsu guda ne da shi umar ɗan bulaguro da ya zo daga madina da ‘yan garin makka duka amina sallah kurin raka'a biyu ake yi a zuwar la'asar da isha shi sa ba abin da ya gaya musu magana ke kuma na ruwa hadisi ne makufi kuma ya inganta zuwa ga sanin umar bin khattab wa haddathani an malik an zaid bin aslam an abi an umar bin khattab salla lin nas bi makkah rak'atayn فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء wannan hanyoyin da suka zo maganganun wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wannan ruwaya ta zaid bin aslam aslam kin abin da yake cewa umar bin khattab yayi sallah sallah bin nas bi makkah rak'atayn ya sallah raka'a biyu da mutanen makka raka'a biyu yawa mutanen makka falamman sarraf da ya kare sallah ya ce ya ahalin makka ya mutanen makka a tin musa latakun ku ku cika sallar ku yan gari ne fa'in na ƙaunin safar mu mutane ne yan bulaguru sun musalla umar bayan ya yi a makka kuma ya yi sala umar katin bimina da ya je mina raka a biye shi ma ce wallan ya baloguna ba mu samu wani labari da ya zo mana ba annahu qala lahum shay'a cewa umar ya musu wata magana kurin raka biye cika da kurin aka shi babu dama na mara canji dan anan kowa matsayin shi daya abin ba anan ba bambancin dan makka da dan bulaguro dan amin ake kuma kasarin sallah ake sai kin ba wani magana da ya ka sabuwa irin yadda yawa mutanen makka magana kenan ne bayan wannan su ila malikun ka magana cewa an wa imam malik rahimahullah tambaya عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم عربة وكيف بأمير الحج إن كان من أهل مكة أو يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم نعم مجانا إمام مالك أكوا تنبيه cewa mai matsayin ahalin makka kaifa salatun bi arfa yaya sallar ɗan makka take a hilin arfa a raka'atan am arba raka'a biyu za su yi ko raka'a hudu wa kaifa bi amir al-hajj in kana min al-makka yaya amir hajj gaban haji tawaga in dan makka ne a yusalli zuru al-asr arbaun aw raka'at aw raka'atayn shi ma raka'a hudu zai yi ko biyu zai yi kuma yaya su 'yan makka in suka zamana amina ko a arfa kwanakin da suke amina yaya sallarsu nan za mu ga me ake cewa imam zai don akwai dalilin tambaye don shi imam malik ka kumance iyakan ka'ida kasarin sallah sai an kai mil 48 amma yanzu ga wani zuwan tambayoyi da aka mishi za ka ce he ce ɗan ƙa'ida shi ne ba ƙasar sallah amina ɗan makka ba ƙasar sallah arfa da arfa ba ta kai kilo goma ba ta kai kilo ishirin ba tsakanin da makka kenan akan ƙa'ida imam malik in wace bulaguro ne ba ƙasar sallah ko wace ka zai to amma ga shi sai imam wani tambayar da aka mishi me amsa imam malik in makka amina ya za su in shugaban hajjin ɗan garin makka ne in shugaban jama'a a cikin aikin haji shi ya zai kuɗi zai asar ko raka abin zai su yan garin makar suka zama na amina kwanaki da ake gudunar namina za su yi don an sa amina na kwana hudu ko an zo an yi kwana daya an wuce arfa an dawo kwana uku hudu ne to su ma sallar sai take ciki faƙala malik ga jawabi na imam malik rahimahullah ya ce yusalli ahalu makkata bi arfata wa mina ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة يتي دم مكة أعرف دمنا duk zaman da za su yi a wannan wurin ko kwanan za su yi za su sallah raka biyu biyu biyu suna kasarin sallah kuma da suna rage sallah har su koma makka ba magana cikawa ya ce wa amirul hajj amirul hajji shugaban tahiyya ta hajji shi ma aidan shi ma haka idan kana min ahli makkata in dan makka ne shi ma asara salata bi arfa wa ayyam mina shi ma zai rage sallah a arfa haka a kwanakin mina yace wa in kana ahadun sakinan bi mina muqiman biha amma wanda yake dama amina yake nan ne garin su dan gida ne a dan mina ne to wannan shine fa inna zalika yutimmu salata bi mina zai cika sallah a mina raka'a hudu wa in kana ahadun sakinan bi arfa an kuma shi ma dan garin dan arfan anan ne gidan shi anan ne mazamnin shi arfa muqiman biya anan yake zamne shi ma fa inna zalik yutimmu salata biha aidan shi ma zai cika sallah wannan shine abinda yake mas'aloli na sallah ta mina yan uwa wannan mas'ala ko a yanzu ka iya gama da wannan magana wani kama na ra'ayin kasan dai ga madogara kurin ko da malikin mai maganar ƙayyade haddi na tsawon tahiya a kasaru shi ma dai ya yarda amina kenan kusan kowa ya yarda jima'i na amina kurin sallah raka'a biyu biyu za a yi da azuhur da la'asar da isha a nan kowa ya yarda can saɓanin kokuna shi ne kuma daga mina can a wani bulagoro daban a can a kyauta a kina amma amina babu wannan saɓani sai maganar abin da ke samu yanzu shi da kansa magana wannan salatul muqim bi makkah wa mina sallar wanda yake zamne ma zuwa da wuri ko yan gari a makka a cikin kwanakin haji ko dan mina ne sallar shi take ciki haddathani yahya an malik annahu qala man qadima makkah hilal dhil hijja fa ahalla bil hajj fa innahu yutimmu as-salata حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر, فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليالي Allah shi kan malaka ran wannan ana abin da mai malaka yake cewa wanda man qadima makka lilal hijja wanda ya zo makka a harkon kama wata jinjirin wata na dhulhijja na aikin hajji mazawa da wuri fa halla bil hajj yayi niyya ta haji tun da ya shigo tun daga muzalifa mun san zai kwanaki da yawa to ya ce fa innahu tun salat hatta kharuju min makkah zai cika sallah har sai ya bar makka zuwa mina in je mina a can ya kasar shi ya ce wa zalika me yasa imam malik rahimahullah ya wannan hukunci ya ce annahu qad ajma ala muqamin domin yayi niyya ba wani kokonto wanda ya zo a harkon wata na zulhijja ya tabbatar zai fita kwana hudu shi kuma aqida malik fiqh malik a fiqhin shi in kai bulagoran da kasan za ka yi kwana hudu dole ka cika sallah ba kasarin sallah bulagoran da ya huce kwana hudu in dai kai ne zama sama da kwana hudu wannan shine a nan hukuncin da imam malik rahimahullah ke yan wata ma wannan mas'ala ce mai saɓani wajen magabata Allah ta gawarta musu kan in ka je bulaguro wani gari kwana nawa za ka yi ƙasarin sallah wasu ce hudu wasu ce uku wannan kwanakin shigowa wasu sha kaza sha biyar sha takwas shi ma wannan babu ruwaya tabbatatta daga manzan da Allah ya kusa sallallahu ina mazan da ce in kai cika kwana kaza kasar ta kare ba mu kama ita ba mu kama ita fiqihun magabata misali shi imam malik me madogara ya ka daga ciki ana cewa da ba salata ayyam ba kwanta kwana uku ne da magana an ce dan muhajir wanda ya hijira ya wuce kai wuce kwana uku a garin makka wasu dalilai ne eh ta kenan haka ce da ya fa kwana uku ce kenan da kwana hudu kenan bai cikin bako kenan ire da wani manganu ne wasu su ce sha takwas ganin an samu ruwa a nasarar da salama a zaman shi a makka kwanan sha takwas ya kasar sallah haka shi dai kamar magana ce ta kiluluwan tahiya babu nasi karara kowaye zai kawo maka abin da yake ga shi ne ya yi fa'inta ka a wuce kasarin sallah an wuce kwana kaza kowa illa abinda kowa ya rada inda ka je kasar kurin ka zo ka aje kaya shi kenan wannan nama an kare amma na zo yana abu ne yan kwanaki in koma wanda kuma anan han malikiya sun yarda misali ka wani gari da ka wani gari ka ji irin masu neman misalin wasu takardu ko wasu ake wani kaya ya sai da suka yi tsawa ɗalibin gobe ya sai gobe ya sai gobe ya sai gobe ya sai da to wannan ko a malikiya sun yarda in za ka yi shekara guda kasar sallar zaka wannan kuwa malikiya inda baka yanke zama ba kan hata kullun zan kare gobe zan kare jibi zan kare gobe zan sai gobe bi sai ba kayan kaya kake ce bi sai ba kullun kana wata kiliya ala ka kiliya mai sai bi sai bi sai ba ko zaka yi wasu takardu je ka dawo je ka dawo wannan kowa ya yarda za ka kasar sallah haka dawo wannan ba matsala kan shi abin da ke wannan kayan niyyar zama me yasa malamai ke cewa babu hujja kayan misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya bude makka annabi ya cin makka babu wani abu da yake jira na barazana ya kare ya zama iya shirye shirye al'amura annabi sai da kwana goma sha takwas ruwa sha tara wata ruwa ashirin ana magana wasu hudu kwanaki shiga wasu na wuta shi da yin kwana ashirin kasar sallah ya kai har arebar makka haka bulagurin ƙarshe ji na yaƙi na tabuka a tabuka da wani yana zamne ƙasar sallar haibar tabuka kwana wajen ashirin ne kwana ashirin yayi kun bice bai ɗan makara ashirin za mu cika ta bai ka ba bice bai ɗan makara ashirin za mu cika ta yan wa'illa mas'ala ta maka bata da matsala kasan da kowa san muhimmancin jami'in sallah balle a matsayin haram yanzu ka ce misali yanzu dan kana kai kuma alhali dama a sunna dan bulaguro in ya je wani gari ko ma ma'ana ne ko ba ina ne ma kana ina kasar sallah he na je wani gari na iski inda nake sallah akwai limamin ratibi a nan sunna ce ka bi shi kai sallah kai hudu irin tashi wadda abdullahi bin abbas on tambaya maka cewa iza kunna ma'akum atamamna wadda ga fi halin kasar kasar na ce idan muka yace in muna tare da ku yan gari tuka miki mun goma sauki mai bulaguro sai mu kasan sallah wanda ita ce ta wani ce suna fa kasu suna annabi kenan kenan suna annabi sallama kenan dan bulaguro kuma za su yi wani wuri sun zo sai su ware koyi wasu yan bulaguro ne ba sai su koma ta bisu bin sallah a'a kana dama ka bi limami dan gida sallah ko shi ne masu ka bi shi ka cika sallah shi haka kamata maimakon ka ware ka ce kai baka yi ya ka bi shi ku sallah tare sun zama kasu a nan wani yamma abdullahi bin abbas wani tambaya ta cewa yau ma abdullahi bin umar tambaya a kan cewa to ni dan bulaguro ne hayan isko limami mazaunin gida ba hudu yake ba to amma da na zo limami mazaunin gida ya yi raka abi na zo ta ƙarshe raka abi ya yi ya wuyi jike duk wani zan biyu a yi zan biyu ta kai na ko sai ma abdullahi bin umar tambaya ya zan yi suka lishe sai dariya ya ta shi kaci gonsu ita ya kaci gocin biri shi a wajen kenan ya tsira su da biyu ya samu shi da mulaguro ne liman hudu ke ya biyu shi ke ya kaci a ita ya kaci ko tun sallaka ta koma ta liman shi magana kenan daga dan bulaguro ya bi liman sallaka ta koma hudu zuhu da gare ka in biyu ka samu ya kaci ko biyu haka yi sallah take ta sallah ta koma amma inda shi dan bulaguro ne ya ja sallah a tafi kunnuwa da sanatu ko aka sunna shi sukunu ala sunnati shi dan bulaguro shi ne liman sai ke bi in yi bi sallama ku yan gari ya ku tuku ku ya kasance shi in dan bulaguro ya salla alaikum salam ha ya saba sunna abin da yake tambaya ba kwaji ba wai wasu masu dabara yan wai liman an kan an kai dan bulaguro ne idan ka sami liman ya salla azhar wai yake yake niyya raka ta biyu farko ta biyu ta farko ta liman yake yi azhar an ka yake sallama ce kuma ta biyun ta gaba kai wai sai azhar wannan wannan wani wayo da banza ne wannan wannan wayo banza ne ya saba sunna kana ka suna ce maka ko biyu ka samu ka ci ko biyu na kai na mai da biyu da asar ko biyu ne ce ka samu ka ci ko biyu haka abdullahi bin abbas ce haka abdullahi bin umar ce ko biyu ka samu ka ci ko biyu to na ga magana game da kun kai shi annan kun a cikin gana bila kun baka sa baka baka koce ba ba zaba nasa wanda haka wanda ya zo ya bi liman shi dan bulagoro ne ya raka a biyu ta warko a zarwai bil asar bai koce ba ba koce nan bai koce ba kun yana bila kun ala bashi lalatin na bila sai za mu tashi takabir ayyam tashrik kabbara da ake ta kwanakin sallah ta layya a yamma tashari kenan sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata bayan yamul eid akwai kabbarori da ake za mu ji a nan imam malik ruwa da ya kawo ya ce haddasa ni ya haya an malik an yahaya bin sa'id annahu balagahu anna umar bin khattab خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ثانية ثم خرج ثانية من يوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي abin da yake wannan ruwaya cewa umar bin khattab ya huto sahiyar sallah ta layya lokacin da rana ta ɗago kenan lokacin sallar idi ya yi kabbara iya kabbara mutane suna kabbara kuma ya huto kwana na biyu sun harshe sanata biyu ya huto kwana na biyu kenan wace kazan sallah shi ma ya huto lokacin da rayan ta ɗago sama nan ma ya kabbara ake ko ake kabbara irin kabbarar shi su makarantar sadisa ya huto kwana na uku ya huto yi na zakatun ya daidai rana ta karkace daga tsakiyar samkin azuwa ta yi a nan ma fa kabbara fa kabbara nasu ya kabbara mutane suka yi kabbara bi ta kabiri da kabbara da ke suna yi shi ma su ma suna iya shi ma suna yi har kabbara dai ta kai ta hadu har ake jin kabbarorinsu a harami a ka'aba aka san umar ya hoto kenan jiwa ta lokacin jiwa to wannan magana muna cikin matsalolin kawai illa ita ruwaya ce zuwa ga umar ba ta da inganci amma da sa akwai kabarorin ba saɓani kansu kabarori na sahabbai kan magana ayyamin tashari na magana kabarori ko ita da ruwa da tana da rauni me yanzu malik ke cewa ƙala malik al'amurin indana kina iya wani magana kina yanzu kina mutanen madina ya ce al'amari mu a wajenmu an na takabira fi ayyamin tasharik dubarar salawat kabbarori da ake yi a kwanakin sallah an ce kwanakin ya ce yanyane a tasharik kamar da ake ce marge don a wancan lokacin su ne kwanakin da an yi salalaya su ne kwanakin da ake shanya nama a rana a kan duwatsu don kai lalace ake marge sai ce kwanakin marge marge da suke yi kwanaki zama ta gudun kuma kwanakin haka ake a yamin tasharik wannan kwanaki uku na sallata layya to kenan mu a wajenmu wannan kabar ana yin su duburu salawa bayan bakon lokaci ba bayan sallah a zuhur a yi kabara liman ya yi mamusai bayan la'asar ya yi mamusai haka ake yi bayan salloli ake yi ya ce wa awwalu zalika takabirul imam wa nasu ma'ahu dubur salatul zuhur min yawm nahar daga inda ake fara hakan bayan sallar azhur ta ranar sallar layya za a fara liman kullu sallar da ya sallama ya Allah akbar Allah akbar la ilaha akbar tayi kuma musu masu ranar sallar ta ya ce harkon ta kenan wa akhir zalika karshen kabbarori na ayyamu tasharik takabirul imam wa nas ma'ahu dubur salatu subh min akhir ayyamu tasharik kenan a kwana na hudu aka sallar asuba shikenan an kare sun mulaka ta kai ganin ya ji kafara to kala malik imam malik yake cewa wa takbir fi ayyam at-tashri kabbaruri da ake yi a kwanakin ya ta yayyane kwanakin sallah ta layya Allah rijal wan nisa maza na yi mata na yi man kana fi jama'atin aw wahdahu bimna duk wanda ya zamanto a cikin jama'a kake ko kai ɗaya ne amina za ka yi aw bil afaq kulliha akwai da duniya kwanaki ana iya kabarori na ayyam tashri ba sai a maka ba ta ce abin la'akai kulla wajibi ne mace za a kabarorin wa inna ma ya atammun nasu fi zalika bi mamal hajj wa bin nasu bi mina in ya ce wanda yake cikin aikin hajji da liman za ku koyi kowa zai koyi da liman in yayi ayi li'annahum idza raja'u wa qada al-iram yatammu bihim hatta yakunu mithlahum domin ce in suka dawo ma daga daga daga mina suka dawo daga harami suka harami suka dawo yan gari ma za su yi koyi da su filhil wanda suke ma ba su cikin aikin hajjin fa amma man lam yakun hajjan fa innahu la atamma bihim illa fi takbirati ayyam tashrik amma wanda ba alhaji ba ba zai kabbara ba sai a cikin kwanaki na ya kace kiran sauran ga akwai masa kabaru da kace na amumina na arfa sai a kwanakin tashrik duk ba alhaji kenan baya kabbara sai a cikin kwanakin tashrik amma alhaji kenan tun daga wannan kwanakin duk yan suka hoto tun daga an hoto ana iya ta yi amma wanda ba alhaji ba ba zai kabbara ba tare da su bai koyi ba da imam alhaji sai a cikin kwanakin tashrik qala malik al ayyam ma'dudat ayyam tashrik ta ila ta zugulla zugulla fi ayyam ma'dudat kinna nan shine ganin kwanakin wannan tashrik su ake ne nan masala ce uwa manganu da dama kan wannan kabarori ya ake yin su bayan sallah an samu cewa abdullahi bin umar ne yana kabara a cikin kowane lokaci haka dama cikin sabai kamar da na hamza bin hajar ke cewa babu wata magana tabbatatta daga annabi sallallahu da manzo sallama ya kayyade lokacin kabarori ko sigar kabarorin kansu babu ruwaya ingantatta wadda ta ƙayyade kabbara lokaci kaza ake yi daga kaza zuwa kaza wani aikin sabai ne kowa yayin da yake a wajen shi illa an san an shar'anta ko kabarori akwai kabarori amma musu wannan ka'ida bayan sallah ko kayan sallah kabara hatta da sigal hatta sun kabarori na ayyamu da aka ce na ayyamu wannan gona gwamnati ta hatta da kabarori ta babu siga marfu'i manzon manzon sallallahu ce ga sigar kabar zaku masabai kowa iya kabara daban-daban wani Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar akbar la ilaha illallah amin kowa irin tashi yake amma babu kabara guda wanda ita ce kurin aka ce za a yi kuma babu maganar umarni daga annabi cewa ku yi babu maganar har ce cewa cewa wajibi ne ma to ba maganar wajibi yasa kamar shi bin azum ma sai babu zama kurin shi sai babu magana babu magana wanda ka babu musu wuce kurin wannan sama shi ya kan haka zama kurin kurin suka ba da yi to me yasa ce ganin babu ruwaya da sai marfu ikra amma gaskiya gari ba ruwayoyi hatta cikin sahih bukhari akwai ruwaya ta sahabbai sai ibn umar da sauran su sun bin aban bin usman suna kabbara kuma jama'a suna yi bayan sun yi amma ba kayyade ba lokaci kaza lokacin sallah ko bayan sallah kun suna yin ta duk cikin lokacin ayyamin na gaskiya mai yawa mai yawan sahabbai suna yin ta ba tare ba da kayyade lokaci wallahu a'lam sai salatul mu'arris wal muhassab al-mu'arris wurin da ake dan zama dan zamana a rage dare kayan a huta da sahi a cikin tafiya wuri ne sananne haka shi al-muhassab wuri sananne a makka kan masalar zama magana insha Allah حدثنا حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفه me yake cewa fasalla biha qala nafi wa kana abdullah ibn umar yaf'alu dhalik qala malik la yanbaghi li ahadin an yujawiza al mu'arras idha qafala hatta yusalli fi وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل صلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به wannan sallah a mu'arras ga dalilin yinta ko al-muhassab yace abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallama anaka bil bata allati bi hulayfa ya sunkuya ya ajje ya sunkuyar da raƙumashi a wannan baka ƙasa wannan wuri na kwarin bataha wuri ne sananne a zulhulefa zulhulefa kai wurin ake miya kwakwari ne dama annabi ya sabke tago shi a wannan wuri fasalla biya ya salla a wannan wuri na fi ke ce abdullahi bin umar shi ma ya fa'alu zalik in ya zo wannan wurin yana aije sabke tago shi kuma shi ma ya salla a wannan wuri don haka sai imam malik ke cewa bayan wannan ruwaya don haka layan bagi ne hadin an jawajar ma'arras bai kamata bai kamata ba ga wani ya tsallake wannan wurin ma'arras iza kafar in ya dawo nan hatta lokacin dawowa bayan ne ba za ka taimaki aikin hajji in ka dawo daga hajji za ka gida madina kakka huce ma'arras hatta yi sallifi sai ka yi salla a wannan wuri wa'in marar biyu fi wa gani wanda in ma ka zo hucewa ba lokacin sallah ba ne falle kun ka tsaya ka sauka a wurin hata kai salati haka samu damar yin sallah lokacin sallah ya shiga sun masallama ba da lahu ka sallaci abin da ya baka damar sallata ka samu damar sallata ce me yasa malik ya ce wannan magana ya ce li'annahu balagani labari ya same ni ce imam malik rahimahullah labari ya same ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasu bihi nan yayi sansani nan yayi dan jin jinjihi ya zamana anan a cikin dare kahin garin Allah ya waye a lokacin da kuma abdullahi bin umar shi ma ana habihi ya sabke tako shi a wurin don kuyi da nan sallallahu alaihi wasallam na almuhim kuna magana ce ta sallah a zulhulaifa amma ruwa ina ga cikin wanda kan ji sifat hajji hajji na albani da ya kawo hatta wasu suna kawo raka'a biyu ta wajen niyya suna gama ta da da ihrami wannan sallah raka'a biyu ba ta da alaka da harami babu sharadi ya ka raka'a biyu zaka yi niyya ta aikin hajji to shi zululefa manzana ke ban labarin cewa jibril ya zo ya gaya mini cewa allah iya maka umarni ka yi sallah a wannan kwari mai albarka kurin shi ne kwari ne mai albarka kiran ba lahi ba ne ba ka tsaya a wannan wurin ka yi sallah raka'a biyu wuri ne mai albarka ka zo ko za ka ka ji dalilin sallah ɗin shi ma lugatar ruwa ba dalilin sallah a zululefa allah ya annabi umarni ya yi sallah a wurin kuma game dalilin wuri ne mai albarka haka ne ko yanzu ta kama in ka je sai ka yi sallah a wurin dan wuri ne mai albarka sai illa an zai wanda wani ababen magana ka tsaya din zan tahiyar da ake da daman tahiyar da ake da ku kaman kaman raguna ko abokai ana kora ku buku dama ku tsaya ban zuba ka dama ikon kanka tahiyar ake da ku wadda ka ce a zo a ce a barka a karka gaban ka zai ba ka ce a yi na zai na yi sai ya ce wa haddasa ne an malik an nafi an abdullahi bin umar kana yusalli zuwa wal asr wal maghrib wal isha bin muhassab summa yadkhulu makkah min al-layl fa yatufu bihi nan kuma da ma ayyama magana sallah a mu'arras da muhassab ko al muhassab anan mai wani wuri ne shi wuri ne tsakanin kawoto daga mina kuma ka hanga shiga makka wuri ne wani kwari ne wasu ke cewa ana aka jihe mutanen giwa ga aka halaka su shi wuri da sananne al-muhassab iya tsakanin mun iya wurin zaka wurin iya na kwari ba kun zaka ba kun wurin zaka wurin ba gini iya na wurin sananne ne kenan in anan annabi ke sabka in ya huto daga in ya kare jiwa na karshe ko da tiran da zuwa da da ya kare jiwan karshe nan ya zo iya salati azhur al-asr da magariba da isha ɗan ya ƙare kuma cikin dare bayan isha yake shigowa maka cikin dare ta wasu ta kuma kama hanya nan dai sauka maka magana yin sallah a almuhassan ɗan wa an zo gani ba tsarin aikin haji wurin almuhassan kima baka dama bi ta wurin mamu baka ma dama hanyoyin da ake bi da kai baka gan shi manzu baka gan shi gaskiya dubiya ka gan shi idan ka manzu ba sa kai ba da hanyoyin da ake bi kwarai an yi abin su kwarai an kewaye wannan wuraren ya ka ci kilo tsakanin kilo goma da shi don hanyoyi su abin suka dasan ake kiwo na wuraren yanzu ba da yawa idan ka je kun ziyara don wani kan ziyara bai je muka ganshi kuma je da wani muka je aka muka je wurin aka je muka zaman ziyara muka je muka yawa a wurin kurin ma wurin ba wata hanya kusan ma kusan wurin ga hanya ba za ka iya zuwa wurin ma sai nan nan tashi albaitutatu bi makkata layali minakum maganar kwana a makka a kwanakin mina ai yaya kwana ka gaje maka nawa ko kwana ka dawo a maganar kwana kwanakin mina to a mina za a kwana ba a kwana a wajen mina shi da kama kwanan maganar sai wanda aka san an ba uzuri masu uzuri an ce ga misali kamar zaman doro ba mai zuwa ɗauko mutane wannan ko wani irin masu aikin alhazai yanzu kama annabi ya ba abbas dama je saboda shayar da alhazai da dai masu dalili amma ba shi ba kwana amina wajibi ne amma mai uzuri an ba shi dama akan ba sai ya kwana ba amma da shi kwana ake amina ya ce haddasa ne ya haya an malik annafi annahu qal za'amu anna umar bin khattab kana yab'athu rijalan yudkhiluna an-nasa min wara'il aqaba nan abin da ke su kama ruwa ya imam malik ce labarin da ya samu hadisin ya da hanya kyakkyawa cewa umar bin khattab iya aika mutane yudkhiluna nasa min wurin al'aqaba domin al'aqaba wuri ne inda wannan kwarin da manzon sallama ya gamu da ansar da suka mishi mubaya a cikin wancan kwanakin to aqaba bayanta kenan a ce kamar iyaka ce ta mina to mutane sukan je su zamana a baya daga baya umar bin khattab dan wajibta kuma muhimmancin kwana a cikin mina sai ya tura mutane ku je ku duk da ke wajen aqaba ku mido shi ki zai shigo cikin mina don mai zanar iyaka kenan ba a kwana a wajen mina magana kenan wani ya tabbata umar bin khattab iya tura mutane don wani aiki na musamman su sanyo mutane cikin cikin mina wa haddathani an malik an nafi an abdullahi bin umar anna umar bin khattab qala la bitanna ahadun min alhaj layali mina min wara alaqaba umar ke cewa radin anhu kaddayanku kadda daya wani alhaji ya kwana a kwanakin mina ka wanda ya kwana a bayan akaba kenan bayan wannan kwari wanda kenan wajen shi kenan ba cikin mina ba ne ba duk wannan kenan ya sama maka bayanin mahimmancin ko wajibcin kwana a cikin mina sai shi ma da wannan ya tabbata wace wa haddasa ne an malik an shan bin urwa an abi annahu qala qala fil baituta bi makkata layali mina la yabitanna ahadun illa bi mina shi ma dai urwa abin da yake bada labari cewa magana ta kwana a makka a kwanakin mina shi ma yayi wannan kashe yayi hani cewa la yabitanna ahadun illa bi kan wanda ya kwana kenan a cikin kwanakin mina kan wanda ya kwana a wani wuri daban sai a cikin mina kenan ba a kwana ba a cikin mina ba wannan shine abin da yake mana ka'ida ta zama mina dole ka kwan a cikinta aka samu a yanzu wasu ɗakunan wasu aka samu wasu a wajen mina to ɗan wani abin da ya dace tun da ɗaki na kisa kwana kawai ya ka shigo akwai wurin zaka iya kwanci gari waye maka a cikin mina amma ba cikin ɗaki ba to wanda ka zo cikin wata unguwa wani kulwar ka kwanta ka kwana maimakon ka kwana a wancan wajen da yanzu aka yi haima a wajen mina wani lokaci ina ga nan ya kamata tsaya da mun zo ƙarshen babi kuma sabon babi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد daya cikin yan uwa abokan aikin ina ga iya cikin jiya Allah ba ta lafiya da ke jiya Allah ba sa lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته